الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الخميس sha tara ga watan rabi'un al'awwal hijira 1447 wanda ya dace da sha ɗaya ga watan tara shekara ta 2025 miladiya za mu ci gaba da karatu na sha tara a wannan littafi mai albarka mai suna nukhbatul fikar wallafar الحافظ أحمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى idan ba manta ba muna nan cikin alkhatima da malin yake koro bayanai akan wasu fa'idodi da ya kamata a ce ɗalibin ilimin hadisi ya sani da za mu tashi inda malike cewa wa ma'rifatul asma'il mujarrada aiwa minal muhimmi wawan din nan ta adafi ce akan abin da ya gabata tun daga farko yana daga cikin abin da yake da mahimmanci ma'rifatu sanin al-asma'i sunaye almujarrada waɗanda aka tuɓe su aka tsiraitar da su to wannan jumla kusan malamai sun yi ta bayani na ƙoƙarin fito da abin da shi alhafiz yake nufi da wannan magana wasu suka ce abin da yake nufi ومعرفة الأسماء المجردة أي من الكنى والألقاب darasin da ya gabata in ba ku manta ba an yi bayani cewa daga cikin ruwatu akwai wanda za ka samu yana da suna yana da kunya yana da lakabi to akwai wanda shi kuma sunan kawai yake da shi ba ya da kunya ba ya da laƙabi kaga suna ne ya zama mujarradun kenan eh kenan wa ma'rifatul asma'il mujarrada anil kuna wal alqab waɗanda suka tsiraita suka wofinta wato daga laƙubba ko kuma kuniya to su ma yana da kyau abu ne mai mahimmanci a matsayinka na ɗalibin hadisi ka yi ka san su ta yadda ko da an yi kuskure an jingina masa wata kuniya to za ka iya ganewa ko aka ambace shi da wani lakabi aka jingina masa bisa kuskure za ka iya ganewa suka ce to ai wannan sunansa yana daga cikin al'asma'ul mujarrada ai shi ba a ruwaito wani lakabi daga gare shi ba za ka ko yanzu ana iya samu akwai waɗanda za ka ga sunan kawai suka shahara da shi kuma aka san su da shi awa babu wani lakabi da za a ce a jingina su zuwa gare shi to wannan shi ne wanda kusan malamai da dama sun yi rubutu akan wannan fannin wanda daga cikinsu akwai shi ibn sa'ad a littafin sa'ad tabaqat irin su ibn abi khaisama irin su al-imam al-bukhari a tarihinsa a littafinsa na tarihi a tarihul kabir haka ibn abi hatim shi ma ya rubuta littafi akan aljarhu wa ta'dil irin su al'ijiliyu ibn hibban ibn shahin ibn adi ibn hibban malamai da dama wanda sun yi rubutu a a kan wannan babi din sun yi rubutu a kan wannan babi to kusan idan ka samu waɗannan littattafai to za ka ga suna kawo irin waɗannan sunayen mujarradai daga kuniya ko kuma wato lakabi wasu kuma suka ce a al'asma'ul mujarrada ɗin da yake nufi su ne sunayen da yake almujarrada anil wujuhil mutaqaddima kama alishtiba da aka yi bayani a baya cewa akwai waɗanda sunayensu sun yi kamanceceniya da juna akwai wanda shi zaka ga sunansa baya daga cikinsu baya daga cikin wato wayannan sunayen babu alishtibahu a cikin sunansa wasu abinda suka faɗa kenan to amma dai magana farko ita ce tafi zama zahiri wal mufrada haka yana daga cikin abin da yake da mahimmanci sanin sunayen ruwatu rijalul hadith al mufrada waɗanda suke kaɗaitattu shi kuma ana nufin daga cikin rijalu na hadisi za ka samu waɗanda sunayensu to su kaɗai aka ambata da waɗannan sunayen kaminsa ba ambaci wani da wannan sunan ba a gane haka ma a lokacinsa kuma ba a samu ba kamar sandaru eh wannan mufuradi ne babu wani sandaro in ba gaga shi bai da wata wahala kenan tun da shi kadai ne irin su abin nan sugudayu sugudayu bisadi sugudayu ibnu abdullahi kenan kusan ya yi riwaya daga katada ibnu di'ama as-sadusi to akwai irin waɗannan sunayen ɗaiɗaiku wanda za ka ga su kaɗai adda irin irin waɗannan sunayen ko wani za ka iya samu sai ka ga an ce ai su da ka za bisari bai shahara a cikin mutane suna saka ma 'ya'yansu shi ba to wannan shi ne na'am eh a sosai ba sunayen malamai ne ba eh sunayen malamai ne ba eh haka kuma kishiyansa shine wato akwai alkuna almufrada kuma banda al'asma'u almufrada to akwai alkuna al eh waɗanda su kuma sun shahara da kuniyoyinsu su kaɗi adda wannan kuniya ɗin to su ma duka sai ka yi ƙoƙari ka san su haka kuma al'alƙabul mufarada akwai waɗanda su kuma laƙubbansu su kaɗai sun ka keɓanta da su ma'ana ba a samu wani malami da irin wannan laƙabin ba to duk wannan abu ne mai mahimmanci ga ɗalibin hadisi a ce ya san shi shi yasa ya ce walkuna wal alƙab yawwa da sanin kuniyoyi waɗanda suke mafaradai wal alqab da kuma laƙubba waɗanda suke su ma mafaradai to idan marawi yana da irin wannan kuniya ɗin ko wannan laƙabin to kaga sai ka kiyaye ko? sai ka kiyaye da ka kiyaye shi kenan saɓanin wanda shi za ka samu sunansa ba shi kaɗai ake kira da wannan sunan ba kamar da dai muka yi bayani eh, a baya kamar yadda muka yi bayani a baya shi yasa malamai sun yi ƙoƙari matuƙa a wannan babi Allah ya saka musu da alkhairi yau to shi al'ibabul bukhari ina jin a tarihul khabir can ne ya yi bayanin waɗannan al'asma'u al-mujarrada ɗin al-tarihu al-kabir shi ma ibn abi khaisa ma yana da al-tarihu al-kabir to shi nake son na ambata ba al-tarihu al-awsat ba yace wal ansabi da kuma dangantaka da ake danganta rawi zuwa gare ta nisba kenan ko shi ne da sanin al'ansab su ma al-mufarada kenan waɗanda suke kaɗaitattu akwai wanda nisbarsa shi kaɗai adda abisa da shi ma sai ka kiyaye wata ƙa'u ita al'ansabu tana aukuwa ilal ƙaba'ili wani zubin akan jingina mutum zuwa ga kabila ko yawwa kamar bahaushe a ce alhausiyu daga hausa kenan ko alfullatiyu ko alfullaniyu ba fulatani al'arabiyu eh wani zubin akan jingina mutum zuwa ga kabila to wanda nisbarsa zuwa kabila ce to kaga sai ka tantance saboda koda sunansa kila ya samu haɗuwa da wato da wani sunan to sai nisba ɗin ta taimake ka ka gane cewa a ɗin cikin su biyu ɗin nan to wani ake nufi saboda wannan nisba ɗin kila tayo ɗayan an jingina shi zuwa ga kabilarsa wani kuma an jingina shi zuwa ga garinsa to kaga akwai bambanci wal auqani haka dangantaka tana aukuwa zuwa ga garuruwa al auqani jam'u watani hmm shine gari yawwa kama al kabawi aga nisba zuwa ga kabi ko as-sakkuti nisba zuwa ga sakkwato al kanawi nisba zuwa ga kano eh al madani al-dimashqiyu a sunan dai da yawa to shi ma wanda nisbarsa zuwa ga watsan ne gari to shi ba sai ka sani eh shi ne biladan wato ta fuskar garuruwa kenan eh wal auqani biladan wato ta fuskar garuruwa audiya'an ko kuma ta fuskar wato gonaki in an ce abdiyawa ana nufin gona kamar wurin da ake rayawa haka da shimke-shimke da sauransu to wani za ka ga ko cikin garin nasu to sai a kalli wata gona sai a jingina shi zuwa gare ta wal'alla kila yana lizimta zama gonar ko kuma ya shahara an san shi da wannan gonar to ya an tashi kawai sai a jingina shi zuwa ga wannan gona ɗin sai a kyale magarin nasu to duk akwai wannan wannan kuma a gari gari za a jingina shi kamar yadda muka ba da misali wannan kuma lambun nasa ko gonar tasa in ya mata suna ko ane masa suna sai kaga an jingina shi zuwa gare su shine abdiya ausikakan ko kuma hanya ko unguwa hanya ko unguwa eh asikaku eh mun gan shi ko jam'u sikkatin ya ce asika shine kamar dai titi haka eh hanya mai fadi sananne ka ba a ce layi kaza ko rawun kaza da sauransu eh to wani zaka ga ana jingina shi zuwa ga wannan eh saboda kila wurin ya shahara ko kuma an masa suna ko eh kamar ce irin wuraren kano ko kaduna za ka ga to ko wani layi ko ungo ko hanya sai kaga su ne mai suna ko to akwai wannan layin kaza layin kaza layin kaza titin kaza titin kaza titin kaza eh to za ka ga gari in ya zan babban gari ne akwai wannan ko ba haka ba yawwa titin ahmadu bello wai kaza titin kaza titin kaza titin kaza to shine au mujawaratan wani kuma ana jinyina shi ne ga garin saboda alaka ta makwabtaka shi ba ɗan garin ba ne wani dalili yasa ya zo garin makwabtaka ce ta sa aka jingina shi ba ɗan asalin garin ba ne kamar kai daga nan ka tashi misali ka je nijar kila zamanka sai ya yi tsawo sosai ka buɗe kasuwanci wala Allah har ka yi aure ka gina gida da sauransu sai a dinga jingina ka zuwa ga Nijar ɗin a ce an Nijeri ko an Nijeri to shi ma duk akwai wannan to in ma nisban mutum ta mujawara ce to ka sani ta makwabtaka wa ila sana'i haka nisba tana aukuwa zuwa ga sana'o'i eh sai ka ji an ce aiwa ne a jingina ya zuwa ga sana'a kaza eh alkhayyab misali sai ka ga an ce aiwa ne ko albazar da makabantansu sai a jingina mutum zuwa ga wata sana'a wadda ya yi ya shahara da ita kuma ko da hausa za ka ga akwai wannan ko ba haka ba to ka gani kamar yadda za a ce likita wani ko to ai ka gani su ba ce to shine as-sana'i sana'o'i haka waɗanda ake yi kamar da ƙarfi walhiraf shi ma dai da duk dai sana'o'in ne ta hanyar tijara da makamantansu wanda ba dole su zamo da ƙarfi ake yin su ba jam'u hirfatin to duk akwai wannan an gane ko? to sai mala ya ce wata ƙa'u fiha ko waya ƙa'u fiha a wata nuskar alittifaƙu to ita ma nisba wani zubin akan samu ittifaƙi kai ana kiranka almadani wancan ma ana kiransa almadani wannan ana kiransa alkabawi kai ma ana kiranka alkabawi to ka sani su ma cikin ruwatu akwai waɗanda nisba ɗin tasu takan haɗu saboda kowa haka ake danganta shi zuwa ga wannan wurin yadda aka danganta wannan shi ma wannan haka aka danganta shi walishtibahu kuma akan samu kamanceceniya eh sai ka gani spa din kamar ta yi kama da da ta wannan hmm? to shi ma do akwai wannan kama yadda aka samu alishtibahu fil asma alishtibahu fil kuna alishtibahu fil alqab to shi ma akwai shi to akwai alishtibahu fil nisba ko fil ansab nisba wannan ta yi kama da ta wannan to duk akwai wannan duk akwai wannan waƙat taƙa'u haka kuma nisba ɗin tana aukuwa alƙaba a matsayin laƙubba sai ka ga mutum nisba sa shine laƙabinsa don akwai wannan nisbarsa shi an laƙabi ne kama al'imamul bukari kaga nisba ne zuwa ga bukhara to amma kuma ya shahara da shi ta fuskar lakabi sunansa muhammad ibn ismail amma ya shahara da al-bukhari kaga nisba ne kuma mi kuwa lakabi to ana samun irin wannan wa ma'rifatu asbabi zalika da sanin kuma dalilan dalilai da ke sa a samu mutum laƙabi ko nisba ne tunda can an faɗi dalilan da ke sa a samu mutum laƙabi ko nisba da sauransu yawa in saboda mujawara ne ka sani in kuma saboda a'a zamansa ɗan gari ne shi ma dai ka sani in kuma saboda diya ne wata gona da yake kula da ita shi ma ka sani ko saboda wata unguwa ce to dalilin da yasa aka samu mutum aka yi masa nisba ko aka yi masa lakabi to shi ma yana da kyau ka san duk wayannan dalilan me yasa aka jingina wani zuwa ga kaza shi nisba ta asali ce eh yawwa kaga duka sani me yasa aka yi masa lakabi da kaza hmm kaga yana da kyau shi ma duk ka san wannan eh sai ce wa ma'rifatul mawali to daga cikin ruwatu na'am shine mun ka fassara ai shine wa qad taqawa alqaban eh taqawa ay al-ansab ai mun fassara eh ad-damir yana koma zuwa gare ta bayan bace duk ada magana ne nan ga al-ansab tun daga can da yace wal ansabi wata kawo ilal qaba'ili har zuwa ƙarshe don magana alqaba abin nan nisba ake yi to wa ma'rifatu asbabi zalika wa ma'rifatu mawali haka cikin ruwatu akwai waɗanda ake kira almawali eh almawali eh an gane abinda ake kira jam'u maula kenan eh shine bararren bawa kana da bawa ka yanta shi ya zama maula ko? to cikin ruwatu akwai waɗanda bawalai ne asalin su bayi ne eh kamar da cikin sahabbai ma an samu haka kamar bilal a ga asuluhu bawa ne amma sai abubakar as-siddiq ya yanta shi ko ba haka ba da ya zama bi ya zama maula ko? to suna nan da yawa to shi ma rawi in maula ne ka sani maulan ma kashi-kashi ne min a'ala wa min asfala akwai maula a'ala akwai maula asfal to su malaman hadisi idan suka ce maula a'ala da maula asfal shine bawa a yanta shi shi ma in yana da bawa ya yanta bawan saboda haka shi ya zama maula maulal a'ala kenan bawan da yanta ya zama maula asfal shi ya zama maula a'ala bawan da yanta ya zama maula asfal a wurin malaman hadisi kenan amma a wurin fuqaha'u ba haka bane eh a wurin fuqaha'u shine in kana da bawa ka yanta shi to kai da ka yanta shi ka zama maulal a'ala maula a'ala shi kuma da aka yanta wanda ka yanta ya zama maula asfal wannan a wurin fuka hau to kaga tun da littafin na ilimin hadisi ne to kaga ke dan ta'arifin malama hadisi shi za a ne shi za a dauka yawwa cewa bawa in an ya samu aka yanta shi shi ma yana da bawa ya yanta to shi ya zama maula a alaba wanda ya yanta ya zama maula asfal to wannan shi ne yawa to in kana da bawa a hukunci na fikihu ka yanta shi to wala'insa ya koma kanka ta yadda da bai da magadi in ya mutu to kai za ka gadi shi gaba daya an gani? yawa za ka gadi shi gaba daya tun da yanzu ba bawa ba ne an gani? to wannan shi ne sai ce birriki to ita shi wala'in nan kashi-kashi ne kusan su malamai sun kasa shi kusan kashi hudu ma akwai wala'ul islami akwai wala'ul itiki wanda yake magana anan an gani akwai wala'ul hilfi e, to wala'ul islam shine wala'i na musulunci idan kafiri yana kafiri yan musulunta sai yanzu kaga al'amarinsa ya dawo hannun ba hannun yan uwansa kafirai ba duk wani abu nashi da ya taso ko aure ko menene ne musulmi su za su yi masa to kaga wannan ana kiransa da wala'ul islam wala'ul itiki shi kuma yawo shi ne wanda mun kai bayani a yanzu duk da ya ce birraƙi to al'ahsan malamai sun ce akwai ɗan gyara kamata ya ce bil itiki saboda shi alwala'u yana samuwa ne bil itiki labin riki sai ka yanta bawan ne to sannan wala'insa zai dawo gare ka ba wa in yana bawa ba in yana bawa to kamar matsayin kadara ko haja ko dukiya yake an gane? yawa ba batun wala'i ake yi ba to shi yasa malamai suka ce alhafiz rahimahullahu ta'ala kamata ya ce alwala'u bil itiki amma sai ce birriki to wannan akwai attasamu a ciki to shine au bil hilfi ko to alhilf shi kuma wala'ul hilfi shine walaci na alkawai eh shi ne ka yi alkawali da mutum na ƙulla alaƙa ko yan uwantaka danginka daban nashi daban sai ka ce amma wane saboda yanayi na rayuwa to ka zo mu yi alkawalin ƙulla alaƙa tsakanina da kai ta yadda al'amarina za ka iya shiga ciki ni ma zan iya shiga cikin al'amarinka wato ka ɗauke shi kamar ɗan uwa na nasaba shi kuma ya ɗauke ka kawai illa ne ba ba kwa gadon juna eh ka gane shi ne kawai bambancin shi da ɗan uwa na yau amma duk abin da za ka sa ɗan uwanka na nasaba ya yi a kanka to shi ma zai iya yi a kanka to wannan ana kiransa da wala'ul hilfi laraba suna yin wannan mu yanzu ko muna yi ban sani eh ba a yi daura aure kuma nami ta wannan ba ba wala'i ne na alkawali wannan ai kaman aike ne ai ne da bambanci da ka aika mutum kasuwa tunda ga wannan da an gama aure kuma a ba tabanni ba tunda shi tabanni ai ka mai da mutum ɗanka shi kuma ya rike ka matsayin uba haza huwa tabanni wannan kuma yan uwantaka ce za a kulla mai ƙarhin gaske wadda ba za a walwale ta ba kawai bambancin ta da nasaba shine gado ba za ku gade juna ba da kami a saukar da ayoyin gado ai akwai wannan har ma ana gadon juna eh a a makwabtaka daban tunda ita makwabtaka in ba kun kulla wannan yarjejeniya ba to zaka ga da ka canza unguwa kuma shikenan yanzu kuma ka sake kulla wani sabon amma shi wannan in kun kulla to ko ko ɗayanku ya mutu abin zai yana so ga 'ya'yansa in 'ya'yansa sun mutu zai yana so ga jikokinsa haka haka yadda kasan dai yan wantaka su laraba suna kawai dai ba gado amma wannan dan uwanka na wannan dan uwanka ne amma na wala'ul hilfi su laraba suna da wannan ne? to cikin rijalul hadis akwai waɗanda ake samu a haka ƙwarai da gaske akwai su to mu abin ya ƙare kenan abin ya ƙare ba a yansa kenan to Allah ya kyauta to sai ce wa ma'rifatul ikhwa haka yana daga cikin abin da adda mahimmanci sanin yan uwa eh daga cikin ruwatu akwai zaka ga yan uwa ne ta fuskan nasaba rawi kaza wa yake ga rawi kaza ko rawi kaza kane yake ga rawi kaza ko rawi kaza dan baffan rawi kaza ne to shi ma akwai wannan ukuwa din shi ma yana da kyau ka san don ka tattance yawwa saboda amfanin wannan duk sanda aka samu ba aka rasa gane tantance waye cikinsu a cikin isnadi to kaga wannan zai taimaka maka sai ka gano cewa ashe wanin nan to ai an ce dan uwan wane ne da tun da aka ce dan uwan wane ne kenan wane ne shikenan iskali ya gushe wal akhwati wannan wannan bangaren maza kenan da kuma yan uwa su ma bangaren mata idan akwai tun da cikin isnadi zaka ga akwai akwai mata ba wai a sani da kawai sun takaita iya maza ba ne tun da kaga tun zamanin sahabbai akwai irin suna da aisha rawiya ce min ruwatul hadith akwai asma bintus siddiq da sauransu da sauran matan annabi sallallahu alaihi wasallam to haka za ka samu cikin sauran ragowar matan sahabbai da sauran ragowar matan tabi'ai da tabi'u tabi'ina da makamantansu shi yasa za ka ga a al'imamu zahabi ya rubuta littafi ya bayani akan malamansa wanda kaga akwai mata ciki to do akwai wannan to zamani ne da ana tafiya ilimi yana lalacewa ana mai da mata baya a harkar ilimi sai a ce ai da sun samu na sallar shi kenan su koma cikin gida kawai su yi ta bauta ma maza to shi yasa sai yanzu a ce ka nemo malama masana hadisi ko tafsirin alkur'ani ko fiqihu sai ka ga babu saboda ana ganin wai ba dole sai sun yi irin wannan tarin ilimi ba inda suka samu na sallah ko suka haddace alkur'ani to shi ke wadda ma ta haddace qur'ani to kaddara ganin ake ta kai koli cikin a wannan ai malama ce ai ta haddace sittin gare ta ai kuma bata san komai ba ai san komai ba ana maganan mata malamai kaga ai ba za a sata ba cikin ɗaliban ilimi ma bata shiga ba sai dai a sata cikin ɗaliban ilimi mubtadi'ai akwai ɗalibin ilimi mubtadi'i akwai ɗalibin ilimi mutawassit akwai ɗalibin ilimi muntahi to dukkaninsu azuzuwan nan guda uku ba malami duk ɗalibai ne eh da ka gani eh da almuhimmu dai mutum ya kokari ya fita daga ajin ibtida'iyya go ka shiga koda na almutawassit eh yawa ka shiga ajin almutawassit lil mutawassitin in ma baka kai abin na ajin almuntahiyina ba waɗanda su suna dab da su zama malamai abin da ya rage kaɗan ne amma dai ba su zama ba saboda haka babu abin da zai hana mace ta yi karatu ta zama malamar tafsiri malamar fiƙihu malamar hadisi malamar larabci da sauransu yawwa kusan kai duk wani fitaccen malami ma in dai fitacce ne sai ka samu cikin malamansa akwai mata sai ka samu akwai su amma mu yanzu fa kuma sai a ce ai suna karatu to yana karatun yi eh so ba akwai makarantun islamiyya ba ko sun yi aure to kaga ya nuna makarantun babu ta asili na'am masu karatun ko kawai yana da kyau a dai duk sanda ka ji an ce akwai kwarori to kaga babu ke eh babu eh yau sai tsaya allala ya nuna abin bai da karfi ke eh na'am Mm. Eh. Eh. Na'am. Gaskiya ne. Mm.
amma farko su ko dilolin masu farko su masu farko su saboda ba a sai to su masu littattafai babbar illa da tassa ko banda wannan akwai samun wato abin nan network a gani samun google kwamfuta shamila to wani yana daga cikin abin da ya sa wasu suka je suka makale ga wannan suka daina sayan littattafai wannan yana cikin dalili tun kamin ma su yi tsada wannan tun suna da arhaɗi tun daga lokacin da kwamfuta saboda yana ganin cewa to ai ga shamila littafi dubu goma sha biyu to yaushe ma ya karance su sai ga to yana da littafi a kwamfuta ai ba sai ya je kasuwa ya saya ba to yana daga cikin abin da ya kashe ma littattafai kima da daraja saboda in ba ka da zarahin sai littafi sai ka shiga ka yi gogolin ka yi downloading sai ka duba shi ke to wannan yana daga ciki wannan tun kamin su yi tsada duk da akwai tsadan amma dai bayyanar waɗannan abubuwa yana daga cikin abin da ya kawo wannan amma kuma gaske ɗin ne an bar karatun eh kace shekara biyu ina neman farida ko samu
to ka gani har shekara alfarida ta jalaluddin suyuti ke a gani a kwanan baya ba na ce ma ga sharhin ta ba ana ne ya kuɗi da abin na
nawa ne lokaci da ko talatin an kashe a ba talatin ba ne kare manta sal'amari ai dubu tamanin ne da wani abu Eh. lallai haka mun kai da kai dubu tamanin ne ko ko da biyar ne ko da bakwai haka Eh, haka ne sai ta wato ban san ita ma ta kare tun lokaci ai an shekara uku ai ofal kai an ma yi shekara uku ba yanzu ba ne da yake wani sabon sharhi ne aka yi mata mai kyau gaskiya da ka sai shi gaskiya da ka ji daɗi Allah ya walan da ka ji daɗi sosai to kaga magana al'imamu shafi ita fito magana kuɗi ko? eh eh eh, kuma za ka ga mujalladai biyu ne amma dai manya haka ka gani a ce dubu tamanin da wani abu to malam kai kaji ba magana sha biyar ake ba. eh eh eh alfarida ta nahau kenan in ka gama dan maliki to ita ake sa maka to kaga abubuwa sun lalace iya. to matsalolin duka dai akwai su Eh, akwai an daina karatun sannan kuma an daina sayi littattafan sakamakon bayyana waɗancan abubuwa da kuma rashin kuɗi da tsadan da suka yi to duka wannan eh da rashin malama
a to ai sai an yi karatu na za a samu malamai to baya baya za a samu malami to ai tun sadda akwai malaman kila baka tsaya ka yi karatu da yanzu ka maka yanzu kila ka ka ta san shekara hamsin to ka kama yanzu ya kamata a ce yanzu kai ma karkashinka akwai maluma da yawa duba da shekarun da aka wuce a baya to ai kaga ba ai karatun ba ke kaga da an yi karatun dami da an zama malamai ai rashin karatu inda ana karatu dole a samu malamai amma in ba a karatu ba za a samu malami ba ana rasa malamai ana ana akwai su sai dai a bai marewa a samu ilimi ai ba malami amma dai akwai ɗaiɗaiku to ba ganin can da rihila ake wannan ai ai ba dai wannan ba su littafin nan ina jin dai sai wani sati ko? bai samu kammalwa ba ma dai wani sati Allah ya da ana gama da shi sai mu kwana ana eh to mu ta addu'a Allah ya bamu malaman ba shikenan ba kuma mu musaran mudin zamu zama malamai kaga sai mu wakilci eh tunda dama abinda an wajibi duk gari a samu malami kowane fanni samu malamin tafsiri malamin luga malamin hadisi malamin fiqihu malamin usulul fiqi malamin kowane fanni to in malami ɗaya an ka samu ya wadatar inda ya amsa sunan malami a wannan fannin eh abubuwan sai a hankali shi yasa ai aka ce ai karatu din tun ana da dama din tun da yanzu konan su zamanin a sheku usmanu kaga yana daɗaya asma'u yana daɗaya ruƙayya duk malamai ne akwai khadijatul kubra duk malamai ne ita khadija din ma in wani uzuri ya sa shehu bai samu daman karatu ita ke fitowa ta yi tafsiri ka gani khadijatul kubra ke eh akwai subura ƙarai khadija ɗin biyu ne to Allah ya samu dace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh